wanda cikin ikonsa da huwa cewarsa Allah iso wannan rana yau ɗaya ne ga wata ko nawa ne ga wata lissafin ya kubce mu ashirin da takwas yau yaushe ne ne dawo to ku sami tufaki muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kuma hallara mu don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan hali tare da wannan littafi na raddul azhani ila ma'anil qur'an na ashek abubakar mahmud gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka za mu ci gaba ne cikin suratun nisa mun tsaya aya ta 165 rusulan ko? na za a tashi ne? to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله هجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
to ayar da ta gabata Allah subhanahu ta'ala yayi magana ne yayin da yake jaddada cewa shi wannan alkur'ani ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba farau bane domin kamar yadda aka masa wahayi haka na Allah subhanahu ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi nuhu da wasu annabawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya zayyana waɗanda jullinsu sun zo cikin ƙabilan banu sa'il kuma Allah ta'ala ya ambaci cewa watan wasu manzanni ne da an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin wasu waɗansu kuma ba a bashi labari ba kuma Allah ya nuna cewa a cikin manzannin akwai waɗanda ya fifita su da wata maziya wani matsayi kama annabi Musa Allah ya yi magana da shi magana kuma to shine Allah ya ce rusulan wannan badal ne ga rusul da ya zo a gabaninsa mubashirin waɗanda suke masu yin albishir bisawabi man amana za su yi albishir na samun lada ga wanda ya imani wa munzirin kuma masu gargaɗi bil'ikabi cewa akwai horo na ubangiji man kafara ga wanda ya kafirci li'alla ai arsalnahum wato Allah ya aiko waɗannan manzanni ne domin wani dalili li'alla ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'd rusul domin kada ya zamanto mutane suna da wata magana da za su faɗa bayan Allah ya aiko manzanni don kada mutane su zan suna da wata magana mana kada ya zan suna da wani uzurin da za su faɗa ma Allah ba da rusul bayan ya riga aiko manzanni an yanke musu uzurin shi saka Allah ya ta aikowa manzanni rasulan tilwal akhar haka suka dinga zuwa har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake annabta za ta katse daga kansa da manzanci sai Allah ya bashi littafi da yake ba zai katse ba littafin da ba zai kare ba tsanin littafin da Allah ya aiko ga manzannin da suka gabace shi littafin sun samun tseko daga waɗanda aka ba su amanar littafin su ne malamansu musamman malaman attaura malaman yahudawa to sai Allah yake ta aikowa manzanni domin su ƙara jaddada wannan sakon to da yake Allah ya kaddara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akhirun nabiyyin wal mursalin babu wani annabi da manzo zai zo bayansa to sai Allah ya canja tsari maimakon yanzu ya bada amanar littafin ga malamai sai bada amana wato sai ya zamanto shi ya lazimci tsarewa littafinsa inna hannu na zan fikir wa inna lahu lahafizun kaga qur'ani kullum ana karanta shi kuma ba zai kare ba kuma ba zai lalace ba haka nan an lokacin da Allah ta'ala kuma ya kadarta qur'anin zai bace a cikin mutane dab da tashin alkiyama a waye gari ma babu shi eh kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kaga wannan a waye riba ba alqur'ani wala Allah zai kama da yanzu electronic abubuwa da ake ta yin nan ana janye mana littafin da ake bugawa komai ana komawa soft soft e e kaza e kaza littattafa suna nan cakace kawai buga su ake haka ana ƙara rurrufewa maɗaba ai na buga littattafa kaga mutum yana da shamila littafa da yawa kuma bashi da ko guda uku ko hudu a gidansa to sannan hankali kaga in ake munzalin da wala Allah wallahu alam wannan hasashe na ne in ake munzalin da komai ya koma electronic watakila shi kenan idan Allah ya kaddar qur'anin zai zan babu shi kuma dama mutane ba su haddace shi da kyau ba ballantana su iya rubutawa yanzu kaga haddar da kyau ba iya rubutawa to ya zaman to haddar ma ba a yi ta mai kyau ba sai qur'anin a aje kawai an aje shi hoto to in ya koma electronic wata rana sai a waye gari kawai wani virus ya shiga ko wani kawai ya sanya wani abu da za a yi deleting ɗinsa ya zaman to gaba ɗaya qur'anin lokaci annabi ne ya faɗa ya ce za a waye gari qur'anin ya ɓace rubutunsa ya ɓace to ni shine yake hasashen a irin wannan yanayin namu watakila electronic din nan ne wallahu ta'ala ala abin da na faɗa gaskiya ne ba ma fatan mu je wannan zamani to Allah ta'ala ya aiko da manzanni ne su zamanto masu albishir ga wanda ya bi masu gargadi ga wanda ya ki Allah ya aiko su ne li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun don kada mutane ya zanta da wani uzuri wata mana tuqalu da za su faɗa ba'adar rusuli ai ba'da irsalir rusuli ilaihim bayan an aiko manzanni zuwa gare su fa yaqulun ballantana su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin kamar da yazo cikin suratul qasas wadansu za su ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan da ma ka aiko mana wani manzo mana fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka inda ka aiko mana wa nakuna minal mu'minin mu zan daga cikin masu imani to dan kada ma akai wannan gandun sai Allah ya katsawo mutane uzuri sai aiko musu manzanni suna ta tunatas da su suna zuwa musu da doka ta Allah kuma kullum ana gargadi ana karanta alkur'ani ana gaya wa mutane yanzu babu wanda zai aikata laifi bisa jahilci sai kaɗan duka laifukan da ake yanzu ana yin su ne bisa ilimi ana sayan da cewa laifin ne watakila ma wani ya san ma sakamakon da aka faɗa na irin wannan laifin da za a samu idan har ba a tuba an daina ba amma kuma za ga mutum ya doge kaga ba ya yi laifi ne a bisa rashin sani ba ba ya yi laifi ne da zai iya ba da wani uzuri a karɓa ba ya yi laifi ne a bisa zaɓinsa cewa laifin yake so ya yi allah ya hana kuma yana sana amma hakan yake so ya aikata to kaga wannan babu wani uzuri a wajensa a wajen allah subhanahu wa ta'ala da allah ya kuna linnasi alallah hujjatun ba'adar wasu ba'athnahum liqat'i udhrihim Allah ya aiko manzanni ne dan a yanke duk wani uzurin da mutane za su fada sammal ma'adhrata hujja ma istihalati an yakuna li ahadin alayhi subhanahu hujjatun fi fi'lin min af'alihi an ambaci uzuri anan da sunan hujja hujja kuma dalili ne hujja kuma dalili ne da kake da shi da zaka kafa akan wanda kake mukhasama da shi uzuri kuma ka yadda da laifinka ne yanzu sai kake miƙa kan a yafe maka amma hujja dalili ne don kai justifying abin da ka aikata to sai aka ayyambaci uzuri anan da suna na hujja ma istihalati an yakuna li ahadin alayhi subhanahu hujjatun fi fi'lin min af'ali tare da cewa mustahili abu ne faufau ba zai taba yiwa a ce akwai wata halitta da take da wani hujja da za ta kafa wa Allah ba wai sai kafa ma Allah hujja aikin da ya aikata la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun ba a tambayan su akan abin da yayi halitta su ne ake tambayan su me yasa kai kaza a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kaga tambaya kai ma annabi Isa mutane ne ake musu tambaya amma ubangiji ba a masa tambaya akan abin da ya aikata li jami'is istilali bainahuma an faɗa ne li jami'il istidlali bainahuma saboda su waɗannan abubuwa guda biyu da al-ma'azira da al-hujjatu sun tattara kafa dalili ma'ana suna ɗauke da dalili matsar wane me yasa ka aikata kaza zai ce kai ne kace min na aikata kaza wannan menene hujja ce ko shine yace na aikata sai na aikata kaga hujja ce wane me yasa ka aikata kaza ayi hakuri kuskure na aikata amma ba za a kuma ba shi kuma wannan me da hujja da uzuri duka me manufarsu kubuta daga horo ko ba haka ba ka kubuta ne to shi yasa sai aka kawo wannan a matsayin wannan alhali cewa mustahili ne Allah ka kafa masa huda sai dai ka mika masa uzuri wato uzurin da zaka mika ma Allah ka samu kubuta a wajen Allah in ya karba uzurinka daidai yake da kamar hujjar da zaka kafa ma wani daga cikin makhlukai dan kai ka kubuta daga laifin da ka aikata وللتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتبى كرمه ورحمته لعباده كما دان أفدك تشيوا أزري يد الله يكي كربانسا أزري كربان أزري أوجان الله سبحانه وتعالى yana hukuntar da karamci ne na ubangiji da rahamarsa ya zambe kama bawa da laifi ba bi manzilatil hujjatil qati'a a daidai yake da hujja mai katsewa watan duk wani koro da za a wa mutum allaci lamarar da laha wanda ba a iya maida ta inda ba don an tsaye da hujjar ba wali zalika kala ta'ala don haka ne Allah ma ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasula ai mu ma ba ma yin azaba sai mun aiko manzo inda duk manzo ba Allah ba zai azaba ba وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى أتي وانا كافرين كو وانا بوددون كو وانا كذاني الله بايا يي سي إن يكفى مسو حجة سي إن يبين مسو أبن دي كما تسيدا سكيا يكنسو to shi saka Allah ya ci aikowa manzanni domin su yanke wa mutane uzuri yadda babu wani wanda zai ce kala wa fihi dalilun على أن الله تعالى لا يؤذب الخلق قبل بعثة الرسول wannan akwai dalili da ke nunawa cewa Allah subhanahu wataala baya azabtar da halitta a dalilin bauɗewa da suka yi kafin ya aika musu manzanni duk waɗanda zaka ji an kifa ko an musu tsawa ko an maida su birrai ko an tsaga ƙasa sun shige ko an musu ruwan tufana waɗannan duka za ka ga abin ya biye ma'aiko da manzanni ne da kuma ƙaryata manzannin da aka yi amma haka kawai Allah baya halakar da jama'a sai ya aiko musu wa makunna mu'adhibin hatta na ba'atha rasula wa anna ma'rifatan lahi wa anna ma'rifatan lahi ta'ala la tuthbitu illa bis sam'i kuma sanin Allah subhanahu wa ta'ala baya tabbata sai lokacin da ka ji hujja daga wajen Allah in an aiko hujja an yi bayani aka gaya maka dalili an fayyace maka zare da abawa to anan nake sanin Allah in ba a zo amma bayani ba wani dalili ake da shi a kanka cewa ga abin da ake so kai ga wanda ba a so to wannan duk yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya ta aikowa manzanni manzanni masu yawa da ba a faɗa adadin su ba minhum man qasasnahum alayka wa minhum lam naqasus alayka kamar yadda muka ji cikin annabawa akwai wanda muka baka labari akwai wanda ba a baka labari ba Allah ya aiko su masu yawa ba kome ba ne dalilin aita tunatas da mutane ne wannan sakon Allah da suka rika tun suna tsatson annabi Adam cewa za su bauta ma Allah a bisa alkawarin da suka rika to kaga kenan wannan an katse uzuri ga al'umma wa kana Allahu azizan kuma fa Allah ya kasance shi mabuwayi ne fi mulkihi a cikin ikonsa kada a tsammata Allah bai da ikon ya halitta mutane ya sa su a wuta kawai a yana da ikon yin haka ya halitta halitta kuma yi halitta wuta kuma ya ɗebe su ya zuwa wutan Allah na da ikon haka aziz ne wato kuma aka biye da cewa hakiman mai hikima ne fi san'i cikin abin da ya sana'anta don a fahimci wannan tsarin da Allah ya sa ya yi shi ne a bisa hikima shi yake da iko kome mallakarsa ce shi ne yake iya sarrafawa ba wanda isa ya tambaye shi yana aikata abin da ya ga dama domin shi ne al'azizu shi ne alƙaliku kuma shi yake da malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alai amma duk da haka sai yace to kai dan adam kudi na baka kaza na baka kaza na baka kaza na tsara maka yanayi inda zaka yi walwala ka ji dadi ga abin da nake so kai amma in kai kuma akwai dadi mai yawa zan baka in baka yi ba kuma zan maka horo kuma a hakan wannan kashedin shi kadai bai isa ba sai ya ce to na sake aiko maka annabi ya tunatar da kai wani lokaci ma ce to ga wani annabi ma ya tunatar da kai bisa hikima ne Allah ta'ala ya waɗannan uba dan ya auna mutanen ya jaraba su ya ga wane ne a bisa kaddarar da shi dama ya tsara zai zaɓi daidai ya bauɗe ma abin da ba daidai ba da kuma wanda shi ne zai zaɓi abin da ba daidai ba ya bauɗe ma daidai wannan duka yana cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ولما قال تعالى yayin da Allah ya faɗa cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mu mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabawa a bayansa kaga an yi maganan wasu annabawa ne da suka zo kafin annabi tuthbitu nubuwatuhum an naftar waɗannan annabawa da aka ambata a ayar baya sai ta tabbata wala rasula ba'da muhammadin yashhadu lahu to shi annabi yayi shaida a wadanda suka zo kafin sa shi kuma ba wani manzo da zai zo bayan sa balle ya bada shaida a kansa li daf'i hadha al-khatir domin a tunkuda irin wannan tunani kada ya shiga wa mutum ballanta na shubuha ta ginu istadraka ta'ala sai Allah ya riskar wa qala sai yace lakinillahu
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
Allah ta'ala ce lakinin lahu sai dai kuma Allah ta'ala da kansa wato yashhadu Allah yana shaidawa ayyubayyinu nubuwataka Allah yana bayyana annabtarka yashhadu bima anzala ilayka Allah shine yake yin shaida game da abin da ya saukar zuwa gare ka kaga shi annabi ya sami shaida ta ubangiji kamar yadda ambata shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah yayi shaida akan kadaituwarsa mala'iku sun yi shaida akan kadaituwarsa waɗanda suke da ilimi ma sun yi shaida akan kadaituwarsa ka san wanda bashi da ilimi bai san Allah ba wanda kuma bai san Allah ba to shine zai jingina ma Allah abokin tarayya ko kuma nuna wani ya ce Allah ne ko ya nuna komai ma ya ce Allah ne ko ya rage ma Allah matsayinsa ko ya ga akwai wani da zai iya shishigi cikin ikon Allah wannan duk yana cikin rashin sanin Allah wanda ya san Allah hakikatan yana shaida kadaituwar Allah cikin mulkinsa da buwayarsa to nan ma sai Allah ta'ala ya yi shaida irin shaidar da ya yi a kan kaɗaituwarsa sai ya ba da shaida a kayan annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam lakinillahu ya shahadu sai dai Allah ta'ala yana yin shaida bima an zala ilaika game da abin da ya saukar maka min alƙur'an na alƙur'ani almu'ajiz wanda yake gagarau an zalahu Allah ya saukar da alƙur'ani multabisan bi ilmi yana tare da iliminsa wato cikin alkur'ani akwai ilimin Allah amma ilimin Allah irin abin da Allah ke so mutane su sani abin da mutane za su iya fahimta abin da mutane za su yi aiki da shi don samun tsira a wajen Allah irin wannan ilimin ne Allah ya gutsuro nasa sai ya sa a cikin alkur'ani don mutane su samu amma ilimin Allah subhanahu wataala shine ya san iliminsa ya sadarwa mutane ne abin da za su iya fahimta hatta a cikin alkur'ani za ka samu ayat wanda suke mutashabihat wanda Allah maɗaukaki ya ce ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah hakikatan ba ma'ana ba ba wanda zai idrakin kaifiyarsu sai Allah subhanahu wata'ala ka san ma'anarsa lugawiyan ka san ma'anarsa istilahiyan amma idrakin hakikatahu ba za ka iya ba sai Allah ta'ala eh da Allah maɗaukaki ya ce والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ko gabanin wannan din cikin aya Allah madaukaki da ya ambata wa ammal ladina farkon suratu ali imran mutashabihu minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كاغا أنا أكوي آيوان دسك متشابهات دا الله سبحانه وتعالى يتي با wanda ya san yaya hakikanin waɗannan yake sai Allah din yanzu misali da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa mai rahama ya daidaita akan al'arshi iya abinda zaka faɗa sai dai ka faɗa abinda imamu malik ibn anas ya faɗa rahimahullah yace al-istiwa'u ma'lumun istiwa'i sananne ne a lugar larabci in an ce istiwa an san me ake nufi da istiwa'i a lugar larabci mun san haka amma sai yace wal kayfa majhul yaya istiwa'in Allah yake bamu sani ba to kaga nan ba wanda ya san hakikaninsa kenan sai Allah ashe a Qur'ani ma akwai ayatun mutashabihat waɗanda sai dai waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yayi maji'in ubangiji yake almaji ma'rufatun fi lugatil arabiyya amma kaifa baka sani ba kaifa yakunu al-amr la yadri haqiqatahu illa Allah to haka lamarin yake to nan da Allah ta'ala anzalahu an ko anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da kuma iliminsa ai abinda Allah ya so mutane su idraki ne su sani wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba sa iya sanin wani abu cikin ilimin Allah sai abinda Allah din ya so ya dan gutsuro musu to Allah ya saukar da Qur'ani yana tattare da wani abu da Allah ya so ya sanar da mu na iliminsa ay aliman ko kuma ya zamanto anzalahu bi ilmihi wato Allah ya saukar da shi yana mai sanad alqur'ana faj'alahu ala nizamin yu'jizu al-khalqa an al-ityan bimithlihi Allah ya sanya alqur'ani a bisa wani tsari wanda ya gagari dukkan talikai su zo da kwatankwacin sa Allah ya ce fa'atu bi ashru suwarin min mithlihi wad'u man istata muftariyatin ko wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da ayoyi surori guda goma daga nau'in irin alqur'ani waɗanda kuka kaga in har da gaske kuke cewa annabi ne ya kaga da aka ɗauki zamani suka gagara sai Allah ta'ala sai ya ture guda tara ma ya bar musu ɗaya wa in kuntum fi raibin مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين توكي ba ma goma da aka ce a baya ba ku zo da surori mafi kankanta sura mafi kankanta ko da inna adaina kalkautar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar kaga dai ita ce mafi karanta ku kaga irin ta ku zo da shi wallahi larabawan quraishawa irin su abu jahal irin su utuba irin su walid ibn al-mugira tsananin gabar da suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun ganshi kaman su halaka shi inda suna iya kagowa alqur'ani wallahi da sun kaga dan su ƙaryata su kunyata annabi amma abu ne da yau gagare su mutane ne dattawa tsofaffi kai zan ce masu fasaha masu iya larabci da suka san lahajar sun girma annabi sun iya shi'ir sun iya dukkan fannonin larabci sun san shi inda da gaske ne da sai su za su iya kagawa amma sai sai gagara abin sai ga da ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa an musu kalubale na farko sun gagara an yi reducing ɗinsa zuwa sura ɗaya sun gagara sai Allah ta'ala ya ce to ai dama ba za a iya ba قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da za a yi wani world conference a tsakanin aljanu da mutane su hallara waɗanda suka fi basira a cikinsu na aljanu da masu basira na mutane a haɗu don a kawo irin alƙur'ani ya ce wallahi ba za su iya kawo irinsa ba ko da sashensu ya taimaka wa sashe to Allah maɗaukaki ya kawo alƙur'ani bi ilmihi ƙunshe da iliminsa kuma yana sane da abin da ya aiko ya kawo shi a tsarin da ya gagari al'umma ya gagari kowa fa yakunu shahadatan laka min Allah ƙur'ani kenan ya zamanto shaida ne gare ka daga wajen Allah ko da ku dama babu manzon da zai zo a bayanka balle ba da shaida akan ka ƙur'ani ya isa shaida baka gaba har yanzu shaida ake kafawa da Qur'ani sai yan kimiyya sun buga sun buga an yi ce sabon discovery aka yi ai masu ilimi sun yi kikikaka in malamai suka laluma alkur'an sai ce ayya ai an riga yayi ku shekara 1400 da suka wuce ce ga abin da Qur'ani Allah ya faɗa sai kaga masu wanda Allah ya sa suna da rabo sai su ce mun musulunta dan mun tabbata irin wahalar da aka sha wajen wannan bincike a wancan zamanin kuma balle annabi bai taɓa barin jaziratul arab ba annabi bai taɓa zuwa wani waje da ya wuce hijaz ba ko lokacin da suka kama hanya za su tafi ƙasar sham bai je ƙasar sham ɗin ba dawowa da shi aka yi saboda wani malamin yahudawa a ƙasan iraki sun shiga ta iraki ya ga barazana ana kan hanya kai ba ƙasan iraki ba ya ga barazana wannan ya ɗan naka in kuka ka kuskura ka je da shi kasar sham yahudawa suka ganshi za su kashe shi saboda shi wannan malamin linjila ne kuma ya fahimci wani abu game da annabi ya ce wannan ɗanka ne ya ce ɗana ne ya ce to tabbas in ka je da shi abubuwan da na ga game da shi gani ya girgije yana tafiya yana musu inuwa kuma ba ya yi kowa sai su shi ya gaya abu ɗalib ya ce ka koma in kuka kuskura ka je da shi yahudawa za su kashe shi abu talib saboda sanda yake wa annabi sai razana sai hakurtar da shi ya ce ba za mu je da kai bai hada shi da ayarin da za su koma ya ce ku koma mun da shi gida da haka annabi shi iya wannan hijaz kawai nan ne iya inda ya rayu nan ne inda ya rayu zangon da ya mai nisa shine tabuka kan iyaka tsakanin hijaz da kuma ƙasar sham bai je kuna ba sallallahu alaihi a cikin yashin nan ya rayu yashin nan da duwatsun nan a nan ya rayu amma shine ya baka labari bahraini hadha azbun furatun wa har minhu nujajun shine ya baka labari dangane da teku wanda Allah ta'ala ya sanya shamaki a tsakaninsu wannan ruwa ne garau mai daɗi wannan kuma ruwa ne mai duhu kuma mai zartsi amma Allah ya sanya shamaki a tsakaninsu kuma masu ba za su iya haduwa ba mujiza ce ta alkur'ani annabin ne ba da labari dangane da internal wave wanda bai shekara hamsin ba oceanographers suka discover ɗinsa sai suka gane ashe wai teku manya-manyan teku fa atlantic da pacific da indian ocean da aka yi wani research bai fi shekara hamsin ba sai suka gane ashe ruwan yana da igiya guda biyu ne yadda ruwan yake murdawa ta sama ya bambanta da yadda yake murdawa ta ƙasa ta samansa tunda za ka iya samunsa da zurfi na mitoci ɗaruruwa cikin cikin ƙasa to akwai na sama na saman yadda yake kadawa yana murdawa ya bambanta da yadda na kasan kuma yake kadawa yana murdawa kowanne shagalinsa yake kuma hada suke suka gano wannan to sai gashe sai ya gace a cikin alkur'ani malaman musulunci sai suka ce to ai wannan annabi ya faɗa cikin alkur'ani wallahi akwai wani da ya musulunta a dalilin haka karantawa ne a cikin littafi kuma karanta takanas aka buga littafin da irin wannan discoveries na, kimiyya wanda da yawa aka Allah ta'ala ya haskaka wasu daga cikin manya-manyan 'yan kimiyya na duniya a Amerika da Europa suka musulunta sai so gane a cikin suratul nur Allah madaukaki ya fada ya fadi wannan internal wave din da kuma na sama outer wave igiyar ruwa ta ƙasa da igiyar ruwa ta sama a cikin teku kuma annabi bai taba hawa kan teku ba kuma ko ya hau tekun ma ba a gane ba sai kamar shekara hamsin da suka wuce aka fahimci wannan a binciken da suke wa oceanographers aka gane wannan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata auka baharin lujiyin yugusha alaihi ma'un ko yugushahu maujin min fauqihi maujin min fauqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur kuma Allah yana magana akan hasken imani da yake sanya wa mutane ne sai kawo wannan misalin a ƙarshe ce duk wanda Allah bai bashi hasken imani ba ba zai taɓa samun haske na shirya ba Allah ya faɗi misalin wanda yake kafiri da ya bada misali na farko sai bada misali na biyu sai ce auka baharin lujiyin ko kuma kaman teku ne mai tsananin zurfi ya ga shaku maujin min foki wanda igiyar ruwa ta lullube shi ta sama min foki ya ga shahu maujin min fauqihi maujin wanda igiyar ruwa ta lullube shi kuma a saman wannan din ma akwai wata igiyar ruwa min fauqihi kuma a saman wannan igiyar ruwa sahab girgije ne to kaga sai Allah ya faɗa ku guda uku igiyar ruwa ta ƙasa sai ce min fauqihi maujin a saman ta kuma da wata igiyar ruwan min fauqi a saman wannan igiyar ruwan kuma yace sahab girgije ma'ana yana magana outer wave kenan da inner wave kai tsaye babu wani kwana-kwana shine kawai gashi ya fito abin sai ba su mamaki wallahi yadda qur'ani yayin wannan bayanin irin yadda suka gane to kaga wannan mu'jiza ce mustamirra ila yawmil qiyama da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda ku bai kaddara wani manzo zai zo a bayan sa ya bada shaida akan annabtarsa kamar yadda shi ya bada shaida a annabawar da naggabace shi ba qur'ani ya isa shaida ga annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan ya tsaya ba sai Allah ce wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma suna shaidawa cewa Allah ya saukar wa nahnu nashhadu insha Allah mu ma mun shaida cewa Allah ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithin kamar yadda yazo a cikin hadisi hadithi wanda yake imam muslim ya ruwaito shi hadithin umar ibn khattab al-mashhur bi hadithi jibril wanda aka kawo shi daga Umar inda ma jaa Jibril fi surati rajulin yayin da malaika Jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sifa ta mutum yas'aluhu sallallahu alaihi wasallama anil islam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da addinin musulunci yace akhbirni anil islam ya bashi labari wal imani ya tambaye shi dangane da imani yace akhbirni anil iman ya bashi labari والإحسان يتنبيشي دنگنا دا إحساني أخبرني عن الإحسان يباشي لاباري والساعة يتي أخبرني عن الساعة نمكم سيتي نيدي كيب مسانيبا وهم لا يعرفونه alhali kuma da shi mai tambayan da wanda aka tambayan ba su san alkiyamar ba sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambayan ba bai fi wanda ya yi tambayar sani akan wani abu ba a wanda ya tambaya ka bai sani ba ma'ana ni da kai duk ba mu sani ba ثم أخبرهم الرسول أنه جبريل جاءهم يعلمهم دينهم sannan annabi ya ba su labarin cewa wannan da ya zo mala'ika jibril ne tun farkon ƙaura da annabi ya yi mala'ika jibril ya zo a surar mutum amma mutum mai ban mamaki na ɗaya ba wanda ya san shi a madina su kuma sun san kowa a madina tunda madinan ba yawa ne da ita ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane da yawa a madina in ka tattara mutanen madinan gaba ɗaya ba su kai mutum dubu goma ba ina ba su kai wani zarata ma da za a samu a lokacin farkon hijira a madina ba su cika dubu uku ba har da yara 'yan shekara goma sha biyar ba za ka san mutum da ya kai dubu uku ba abdullahi dan umar za a je yakin uhudu annabi ya ce ba za ka je ba saboda lokacin shekararsa goma sha hudu amma da aka zo khandak sai annabi ya ce to shi kenan shirya ka je lokacin ya fi shekara sha biyar ma to kaga a cikin zaratan da aka tara a khandak ma mutum dubu uku ne to sauran yara kanana da mata da tsofaffi da masu uzuri su kuma kai su ma dubu biyar kaga baka samu dubu goma ba mutane ba su da yawa madina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malaika jibril sai ya zo a matsayin bako ba wanda ya san shi a cikin wanda ke zaune da su bakin da yan madina ba wanda ya san shi kuma dai al'adar bako in ya zo za ka gan shi bututu amma sai aka gan shi da fararen kaya kal jikinsa tas ba kura gashinsa a tsefe mai kyau yana sheki sai sai ga mutum ya bullo musu ko kwana ya yi ko ya dai kawai daga kai sai ga mutum yana taho musu ba wanda ya san shi to kaga ya zo musu a wata sifa ta mamaki yadda ake mu'amalantan annabi kuma ba haka ya mu'amalance shi ba tun anan suka so mashan jinin jikinsu cewa wannan dai wani abu ne ba wani mutum ne daban ba wannan lamarin da ya zo da shi ba mu saba gani ba to kaga mala'ika jibril yayi wa annabi tambayoyi bayan da akan musulunci da imani da ihsani da alkiyama wannan shine zahirin manduki amma lokacin da ya tafi sai ya ce hadha jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum wannan jibril ne ya zo ya koyar da ku al'amuran addininku ya koyar da su menene al'islam ko ya koyar da su menene al'iman ya koyar da su menene al'ihisan kaga kenan bayan wannan ilimin sannan kuma ya koyar da su ashe kenan wanda ya ansa sunan musulunci duka waɗanda suka ansa sunan musulunci suna nan alamar ratib ne ba matsayinsu ɗaya ba akwai wanda musuluncinsa ya tsaya a musulunci ne akwai wanda musuluncinsa ya kai haddul iman ya zama mumini akwai wanda musuluncinsa ya wuce mumini ma shi ya kai haddul muhsin kaga ilimi na biyu kenan ko sannan daga ciki ya koyar da su cewa alkiyama ba wanda ya santa sai Allah a ciki ya koyar da su cewa tana da wasu alamomi da ake iya gane ta duk wanda yana cikin abin da ya koyar da su kuma ya koyar da su cewa akan yi tambaya in baka sani ba domin ya zo ne ya yi tambaya ka ba shi ansa sannan ya koyar da su cewa kai malami in an tambaye ka in baka sani baka ce baka sani ba domin an tambayi annabi ya ce ban sani ba kaga kenan kada kai shishigi abinda baka sani ba kai magana a kansa bayan wannan janibin ya koyar da mu tsafta domin ya zo mutum ne mai tsafta ba cikin kazanta musulunci cewa ce yu'allimukum amra dinikum ya koyar da ku al'amuran addininku ashe yana daga cikin appearance ɗinsa da ya zo ya koya muku tsafta yana daga cikin musulunci tsafta to akwai abubuwa da yawa wanda malamai suke ta'alifin littafi ma akwai wani littafi da nake da shi wanda yake abinan da aka yi shi akan hadithu jibril eh ilmul islam min hadithu jibril ilimin musulunci daga hadithin jibril littafi ne guda aka yi kawai kan wannan hadisi a fitar maka ilimin mukan da yake cikin hadisi to kaga zuwan da mala'ika jibril yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan shaida shaidar irin shaidar da Allah ta'ala ya ambata ke na wal mala'ikatu yashhadun mala yace fa mithlu hadha shahadatul mala'ikati lahu sallallahu alaihi wasallama bin nubuwati war risala irin wannan shahadar da mala'iku kenan suka bayar ga annabi sallallahu alaihi wasallama na annabtarsa da kuma manzanci wa kafa billahi shahida kai da duk duniya za su karanta annabi Allah shaidar da ya bashi na manzancin da ya aiko shi da shi wannan ya datar ala zalik na'am
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
نعم الله تعالى يتي innal ladhina kafaru lalle waɗannan da suka kafirta ai kafaru billahi wa ma qabilu shahadatahu basu amshi shaidar da Allah ya wa annabinsa ba wala shahadatal mala'ikati lirsalatika wa nubuwatika kuma basu amshi shaidar da mala'iku suka bayar ga manzancinka da annabtarka ba yahudawa kenan da waɗanda suka bi su wasaddu an sabilillahi kuma suka kange mutane ma gabaran bin addinin Allah addinin Islam su basu bi ba kuma ba sa so a bi alazhtamalat alaihi risalatuka wanda manzancin nan naka ya tattara wannan al'amarin addinin amma suka kange qaddallu dalalan ba'ida lalle sun bata bata wanda yake mai nisa anil haqqi gabaran gaskiya innal ladhina kafaru lalle waɗannan da suka kafirta wa zalamu kuma suka yi zalunci karwarahu an sake nanatawa ne liyubna alaihi hukmuhu liyubna alaihi hukmuhu domin a gina hukuncinsa a kai domin alkufru shine akbaru zulmi babu zaluncin da yake kafirci kimbin abinda Allah ta'ala ya ambata ƙimbin abin da Allah ya umarni ai shine zalunci ƙin yin abin da Allah ta'ala ke so shine zalunci shi kuma zaluncin nau'i nau'i ne akwai ƙarami akwai babba hatta wanda yake mumini ma yana zaluntan kansa faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah to kaga zalimun li nafsihi yana iya kasancewa wanda yake mumini kamar yadda wasu malamai suka ambata amma baya yin abin da kuma zai amfanar da kansa a addini ya bata lokacinsa wasu sun ce shine zalimun li nafsi ala ayi halin kafirci dai shine akbaru zulmi mutum ya shirka inna zul inna shirka la zulmun azim to an sake nanatawa ne innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka yi kafirci wa zalamu kuma suka yi zalunci to Allah ta'ala ya ce lam yakun yakun Allah liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa kuma Allah ba zai shirar da su hanya ba min at-turuqi daga cikin hanyoyin da za su kai mutun zuwa ga aljanna illa tariqa jahannama sai dai hanyar zuwa jahannama kai Allah zai nuna musu ai a tariqal muaddi ilaiha hanyar da za ta kai mutun zuwa ga jahannama ita ce za a dora su akai kuma ita za su yi tabi khalidina fiha suna madawwama a cikin wuta ay muqaddirin al-khulud fiha ba'da dukhulaha za a kaddara musu dawama a cikin wutar jahannama bayan sun shige ta Allah kamar tsari abadan har abada wa kana zalika 'ala Allah yasira asasa a wutan su tabbata a cikin wutan a ki fitar da su abu ne fa mai sauki a wajen Allah dan komai halittar sa ce shi yayi halittar shi ya tsara shi ya yi abin da ya ga dama ba wanda zai tambaye shi akan abin da ya aikata don haka babu mafita ga bawa sai nemi sulhi da ubangijinsa Allah kama na kyakkyawan ƙarshe sun masaraha ta'ala fi ma ya ati bi shahadatihi lin nabi sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fayyace ya yi ƙarin bayani cikin abin da ke tafe game da shaidarsa da yawa annabi zakara annahu yashhadu lahu kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa zai mai shaida fa kada sai Allah ya ce
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane almukallafuna waɗanda aka ɗora ma nauyi waɗanda aka ɗora ma wahala qad ja'akumur rasulu haqiqa lallai manzo ya zo muku ya kawo shi da ta haƙiƙi muhammadun sallallahu alaihi wasallama bilhaƙi ya zo muku da gaskiya min rabbikum daga wajen ubangijinku kaga nan sako na Allah ya fada kad ja'akumur rasulu bilhaqqi min rabbikum sako uku barakallahu fik manzan ya zo shi wane ne ya zo manzo da me ya zo da gaskiya daga wajen wa ya zo da ita daga wajen Allah manzo ya zo kuma ya zo ne da gaskiya kuma gaskiyan nan daga wajen Allah ya tafo da ita sako uku aka gaya mana kuma sai da ya kawo ta hakiki harfin ta hakiki qad lalle hakika manzo ya zo muku kuma da gaskiya daga wajen ubangijinku sai kuma umarni ya biye fa'aminu to ku yi imani da wannan saƙon da manzan ya zo muku na gaskiya daga wajen ubangiji khairun lakum yin hakan shi ya fi muku alheri ku yi imani waka kuma ku tsakaita ku daidaita khairun lakum shi ne fi muku alheri mimma an fihi akan abin da kuke kansa na sabawa wa in takfuru Allah ce amma fa idan kuka kafirce ma Allah kuka kafirce ma wannan manzo kuka kafirce ma wannan sakon da aka zo da shi fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi to ku sani fa abin da ke sama da ƙasa duka na Allah ne in mutane sun kafirce ma sakon annabi to abin da ke sama da ƙasa fa duka na Allah ne kamar yadda annabi Musa ma ya gaya wa mutanansa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أنه موسى يتي mabanu isra'il in kuka kafirce da ku da mutanen duniya ma baki ɗaya to Allah wadatacce ne kuma mai godiya ba ku rage shi da kome ba wallahi bawa wajibi ne ya fahimci in yi ma Allah ɗa'a kansa ya taimakawa in ya saba ma Allah bai rage ma Allah da komi ba wallahi yanzu matsalan mutum ne kangarare yake tsananin saba ma Allah an masa fada a gidansu yake ji dangi da su baffawa na sun yi magana ya ji kowa ya yi magana ya ji kangarewar kawai yake yi yana cikin haka sai kuma kaga an haifi wani yaro shi kuma sai ya tashi yana tabautar Allah ko ba haka ba ne sai an ce a taimaka ma addini mutum ya kankame kudinsa a taimaka ma addini ya kankame kudinsa a yi kaza ana so a aiwatar da kaza mutum ya kiye mursisi kuma sai ya kewaye wata sai ga abin an yi ba haka na mara rayuwa yake ko to ashe kenan ko ka yi ne ko ka ki akwai masu yi Allah ya kaddara su to don haka mutum ya bi Allah subhanahu wataala yayi wa kansa ya yi makansa ya yi makansa gata domin shi ne zai amfana amma Allah baya amfana da bautar da ka masa Allah baya wallahi duk bautar da mutane za su yi da mala'iku za su yi ba ta amfana da Allah da komi Allah baya amfana bai ta'allaka wa yana da bukata ne ta wannan bautar ba Allah ta'ala ya kallafa ta ne saboda bawa ya samu maɗanfara to shi yasa Allah ya ce wa in takfuru in kuka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi to abin da ke cikin sama da ƙasa baki ɗaya na Allah ne milkan mallakarsa ce wa khalqan kuma Allah ne halice su wa abidan kuma bayi ne na Allah fala yadurruhu kufrukum da haka kafircin ku ba zai cutar da Allah subhanahu wataala ba wa kana Allahu aliman Allah ya kasance kuma masani ne da abin da kuke aikatawa kuma masani ne bima ya shahadu min sidiki risalati muhammadin ilaikum bisa abin da ya shaida na gaskiyar manzancin muhammad zuwa gare ku hakiman kuma allah mai hikima ne fi tadbirihi li khalqihi cikin yadda yake gudanar da halittarsa fa huwa allazi dabbara lakum ma fi risalati muhammadin shine ya tsara muku abin da ke cikin saƙon da Muhammad ya zo da shi inittaba'tumuha in har kuka bita fa innaha ta'khudhukum ila tariqin najati wal falah za ta ja ku ne zuwa ga tafarki na tsira tafarki na rabauta ubangiji Allah ka samu rabauta da saƙon da annabi ya zo da shi Allah ya ce ni
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi nan ana magana da masu linjina ne Allah ta'ala ya ce la ta galoshe dinikum kada ku yi zarɓaɓiya a cikin lamarin addininku wala ta ƙulu alallahi illal haƙƙa kada ku faɗa game da Allah face abin da yake tabbatacce innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ku sani masihu isa dan maryam bai zan ba face manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kalma ce da aka jefa ta zuwa ga maryam zamu ji bayanin me ake nufi kalimatuhu kalmar sa ne alqaha ila maryama da ya jefa ta zuwa ga maryam zamu ji bayanin wannan insha Allah wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga gare shi mai wannan lafazin yake nufi fa'aminu billahi wa rusuli don haka ku yi imani da Allah da manzanninsa wala ta ƙulu salasa ku daina faɗan trinity in tahu khairan lakum ku hannu daga wannan kalami shi ya fi muku alheri a wajen Allah innama Allahu ilahun wahidun abin sani ɗai Allah abin bauta ne guda ɗaya subhana ya tsarkaka daga dukkan kwamacalar da za a jingina masa an ya kuna lahu walad a ce wai yana da ɗa lahu mafi samawati wa mafi al'ardi abin da ke sammai da abin da ke ƙasa duka nasa ne fa wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto wakili in Allah ta'ala ya mu wani mako mai bayani akan wannan aya insha Allah saboda in mun fara yanzu ba za mu yi nisa ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda ko muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lalle muna jan hankalin yan uwa a dai da addu'a uwan da suke Palestine yan uwan da suke Palestine ana zalunta su tsawon shekara 99 kenan arnan duniya suka hada kai suka kafa wannan tsinanniyar ƙasa ta isra'ila ake ci gaba da musgunawa musulmi aka mamaye baitul maqdas wanda baitul maqdas yana cikin alƙibla guda biyu na musulmi yayin da annabi yayi hijira daga makka ya zo shi madina sai da suka yi wata goma sha shida ana sallah baitul maqdas ake kalla kafin Allah ya saukar da ayan alkur'ani ya ce a juya zuwa ga ƙaba kad nara ta kalluba waje hika fi sama falanuwalliyan na ka ƙiblatan tarbaha tun gabanin wannan Allah subhanahu wata'ala yana da ikon ya isra'i da annabinsa da mai iraji a kai shi cikin sama amma Allah ta'ala ya sanya mala'ika jibril ya zo shi da buraka a jikin ƙaba ya ɗauko annabi daga gidansa ya zo suka hau daga nan suka sauka a baitul muqaddas annabi ya salla a wannan masallaci ya jagoranci annabawa an kana kuma daga nan aka tafi da shi saman bakwai saman saman bakwai anan Allah subhanahu wataala ya bashi salloli inda aka je mala'ika jibril ya tsaya ma bai karasa ba annabi ya wuce dan shi ya tsaya sidratul muntaha annabi yayi gaba inda aka umarce shi ba tare da ya ga Allah ba amma ya yi magana da Allah ya ji kalamin Allah shamakin da ke tsakanin halittu da Ubangiji na wani haske wanda ba za ka iya ganin Allah ba saboda wannan hasken da Allah ya sanya a matsayin shamai shi ya hana ganin Allah ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓo salloli kana ya dawo kuma aka dawo da shi baitul muqaddas din nan sannan aka dawo da shi makka wannan ya nuna daraja na wannan wani ya nuna martaba da wannan masallaci yake da shi kuma ya tabbata a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tushaddu rihalu ila ila thalathati masajida ba a tashi takanas dan ziyara sai zuwa ga masallatai uku masallacin Kaaba masallacin annabi sai masjidul aqsa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallar da za a yi a masallacin Kaaba ta ninka sallar da ba nan ba sau dubu ɗari wadda za a yi a masallacin annabi ta ninka sallar da ba nan ba sau dubu ɗaya wadda za a yi a masallacin kudus ta ninka wani waje sau ɗari biyar waɗannan ababe duka suna nuna darajar da wannan waje yake da shi kuma masarar nabiyyin muhajirun nabiyyin masarar anbiya masara nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya zamanto waɗannan al-yahud al-yahud al-yahud al-muhtallin mal'unin suka je suka kwace wannan waje tun daga 1948 zuwa yanzu iya kokarin da suke yi suna so sai sun rusa wajen sai sun rusa wannan masallacin shine abin da suke nufi sun shayin da barbaru sun taba cinna masa wuta ake wata babbar gobara lokacin duniyar musulunci da dan sauran karasashinta amma yanzu al'amari ya lalace mu shugabanni waɗannan bayan Allah an ƙwace musu ƙasarsu an ƙwace musu gonakansu an ƙwace musu kome nasu an kashe na kashewa an fafari sama da kashi hudu cikin biyar kashi ɗaya cikin biyar ne kawai suke na a west bank da kuma nan gaza amma kashi hudu cikin biyar an kora su wasu na syria wasu na jordan wasu na masar wasu na wasu sassa na duniya tun tsawon zamani an hana su kasarsu ta haihuwa kasarsu da allah ta'ala ya ba su waɗanda suke nan kuma ana ɗanɗana musu aya ana ɗanɗana musu azaba ana gasa musu aya ando gazzan nan ɗan waje ne gabaki ɗaya wanda ba shi da girma bai kai daga nan zuwa jama'ar ba tsukakken waje ne tsukakken waje sosai amma mutane miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari shida ne suke wajen the, the, the most congested place in the world the densely populated place in the world majalisar tasu ɗinkin duniya ta faɗa haka babu inda za ka san cunkoson jama'a kamar nan kuma ta gefe ɗaya mediterranean ne sojojin ruwa na isra'ila suke patrol ba wanda ya isa ya shiga sai sun yadda gefen nan kuma ƙasar da aka kwace ta musulmi aka maida ta isra'ila ita ce ta musu kuri nan kuma ruwa ne nan kuma an musu ƙwariya sai wani ɗan tsuki ɗan ƙanƙane tsakaninsu da masar ma'abar rafa shi ma an yi barana a ƙasashen masar tunda shugabanninsu bayin arna yahudawa ne suna hana musulmin tsallakawa to a cikin wannan yanayi suke tsawon zamani tsawon lokaci tun wancan lokacin har yanzu banda kama a yanzu haka akwai mutanen 'yan falasɗinu sama da mutum dubu talatin da biyar a kurkuku na isra'ila ana gana musu bugun yi raza ba waɗansu mutuwa suke yi waɗansu allah kaɗai san irin abar da ake gana musu waɗansu shekarun da suka yi yayya wasu tun suna ƙanana har sun zama manya kuma ba sa kunya yaro ɗan shekara goma ma suna kama ya sashi a kurkuku kuma su dinga gana masa azaba saboda Allah dama ya gaya mana su makiyanmu ne kuma ba za su taba san mu ba kuma ba su taba kaunar mu ba kuma har abada in ba kafirci muke ba za su so mu ba a wannan yayin ake a wannan yanayin an katse musu wutar lantarki babu ruwa an katse ruwa dan Isra'il take ba su an hana su yin nasu an katse musu hanyar samun abinci an katse musu magani an katse musu taimako an katse musu ziyara an katse musu duk abin da ka san ana iya katsewa mutum in banda taimako daga yake tafowa daga Allah daga sama kuma a hakan ana jajjefa musu makamai laila nahar jefa musu bama bamai ake yi wanda za a jefa missiles da wanda abin nan jirage za su jefa musu yara ƙanana wallahi jiya a talabijin wani kanatul anis wata ta waɗansu ta musulunci ne a aljazair take a ciki naga yaro karami wanda yake dan watanni an ɗebo su a cikin rebels inda aka kai hari a waɗansu gine-gine ga gawawwaki ga jama'a waɗansu sun jikata wasu sun mutu wani ya watse wani kuma ya kokarin kokantawa ma a kamo shi a fito da shi yaro karami jinjiri da bai kai shekara ɗaya ba pampas ne ma a janinsa nan a da nan wajen jini ta ko'ina yaron yana wani ƙaraji da wani irin kuka shi wanda ya zo shi a asibitin yana sanya masa kuka yake yi da idanunsa hawa yana zuba yana ɗaukarsa yana ƙoƙarin dressing yaron yana ƙara ihu yaro ƙarami to irin abin da suke yi kenan a yanzu a waɗannan 'yan uwana wa musulmi ba don komi ba saboda su waɗannan sun ce ba za mu bar gun ba kuma ba za mu fasa gwagwarmaya don karewa masallacin nan mai daraja da aka yi isra'i annabi mu da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawla linurihu min ayatina Allah ya ambaci wannan masallaci da irin darajar da masallacin yake da shi masallaci da yake da tasiri yake da daraja ba masallatai yanda suka fi shi daraja in banda masallacin Kaaba in banda masallacin Annabi hasali ma hadisi ya inganta Annabi yace farkon masallacin da aka gina a duniya masallacin Kaaba Allah ya aiki mala'iku suka gina bayan shekara arba'in Allah ya umarni a mala'iku suka gina masallacin Qudus kuma tun zamanin Umar ibn Khattab ya fado ya sake dawowa hannun musulmi bayan tsawon zamani yana hannun kiristawa da can yana hannun yahudawa ya dawo hannun kiristawa yanzu ya dawo hannun musulmi tun zamanin umar ibn khattab har sai lokacin da aka karya daular musulunci arnan ingila allah ka tsine ma wannan kasa in banda musulman da suke cikinta su ne allah ka kubutar da su daga tsino amma wannan wannan cibiyar tasu wannan daular tasu wannan sarautar tasu inanniyar sarauta ce ita ce ta yi mulkin mallaka ita ta zo kafa isra'ila ita ce ta yi wani wai belfort declaration wanda ta aiwatar kuma ta zo ta tabbaka shi da ƙarfin da aka kawo bayan allah nan suka zo banda zalunta amerika ingila Italiya a Rasha da sauran kasashe su suka tara ma Isra'ila makamai saboda ta iya munafurci ta iya kama gwalaken kowa ta sa ka kayi abin da baka so dan ita kuma dole dama Allah ta'ala ya ambada mana wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wadanda suke kafirai sashen su mataimaka sashe ne kuma arnan kirista da arnan yahudawa abu ɗaya ne haka qur'ani Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana to yanayin da ake ciki na waɗannan musulmi sun ki barin wajen musamman harakatu hamas harakatu hamas harakatu hamas wadda Sheikh Ahmad Yasir rahimahullah ya assasa ta wanda yahudawa suka makantar da shi suka gurguntar da shi babban malami ne a duniya duniyar musulunci shi ya kafa harkatu hamas ya ce bayan allah lokacin da aka kafa abinan plo palestinian liberation organization ya ce nan me yasa za mu yaƙi saboda larabci ba yaƙi saboda larabci za mu yi ba masjidu akasa ba na larabawa ba ne kawai masjidu akasa na musulmi ne daraja yake da shi me yaƙi sunci mi yaƙi dan kare martabar annabinmu mi yaƙi dan karewa wannan waje wanda yake masarar nabiyyin muhajirun nabiyyin annabi ibrahim da ya hijira daga kasan iraki nan ya dawo ya zauna annabi musa da ya hijira daga masar nan ya dawo ya zauna kuma allah subhanahu wataala ya tada annabawa a wannan waje yanzu ya koma hannun arna suke sai rushe masallacin su gina wajen primasonism wajen da za dinga bauta wa dujal suna tsafe-tsafe ba nufin su kenan to shek ahmad ya sanya ce mu kafa haraka wadda take harkatul muqawama wadda ita ce za ta tsaya iya tsayin daka dan karewa martabar wannan waje da sunan musulunci mu yi jihadi fi sabilillah akan haka harkatu Hamas take muna roƙon Allah ta'ala ya taimake ta waɗannan tsinannun mutane da Allah dama ya tsine musu a cikin alkur'ani Allah ka ƙara tsine musu ubangiji Allah ka jefa duk wani kaidin da za su kulla ya fada kansu mataimakan su a ko ina suke a cikin duniya waɗanda suke ba su goyon baya kowane irin goyon baya ne propaganda ne a kafafen yada labarai wai su in an musu abu su ne aka musu abu amma abin da aka wa musulmi tsawon zamani ba komai bane kashe-kashe nawa ne masallacin asan ma an hana yin sallah a cikinsa watanni idan an shiga dukan mutane ake an kashe waɗansu wai kawai da sun je sun ce za mu yi sallah a ciki duk da cewa kullun dare da rana sojojin isra'ila ne suke gadinsa ba a barin mutum ya shiga sai an caje shi sun yadda in ba su yadda ba za su barka ka shiga ba to waɗannan bayan Allah suna yaƙi ne don kare addinin Allah suna yaƙi ne don kare wannan waje mai daraja muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ubangiji ka ba su taimako irin yadda ka baiwa manzanka taimako a lokacin da ake gazwatul ahzab wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lan yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum ala a'daihim Allahumma ansurhum ala a'daihim Allahumma thabbit aqdamahum ala ad-din Allahumma qawwimhum ya qawi ya aziz Allahumma arna quwwataka fihim اللهم اجعل كيدهم في نفورهم اللهم اجعل كيدهم في نفورهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام والسلام عليكم kuma wajibi ne mu taimaka musu da addu'a